إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل أليس كذلك والصلاة على الدابة باب ديزو نبياني دكي بياني أكن يصلى النافلة in mutum ya zama matafi a cikin tafiya sallan farilla ma a zahar la'asar isha an rage ma ka yi biyu to in kana son ka yi nafila ya halatta ko bai halatta ba wasalati ala dabba kana tafiya ko cikin dare ko rana ka yi farilla kana so ka yi nafila dabbanka tana tafiya ko mota ka tana tafiya za ka yi sallah da imai to shi ne abinda mala yake so ya karantar da mu a cikin wannan babi kenan insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا farkon tashi ce Abdullahi dan Umar in yana tafiya banda sallan kasaru sallan da yake yi baya kara nafila azhar al'asar magruba isha asuba abinda yadda wanda zai kasaru zai kasaru wanda zai cika zai cika amma baya yin sallan nafila saboda me saboda farillan ma an rage maka to yaushe kuma zaka je ka dauko maka kanka nafila ko qablaha wala ba'daha nafilan kafin sallah ko nafilan bayan sallah illa min jawfil layli sai dai cikin tsakiyar dare fa innahu kana yusalli ala al-ardi wa ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi kiyamun laili sallar dare dai yana yi ko yana kasa zai yi in yana kan adabba sama zai sallar dare yana imai don shi ayi abdullahi dan umar yana da matsala ɗaya ko ana tune mecece matsalarsa eh tsayawa kan sunna a tsayawa kan sunna duka suna tsayawa kan sunna akwai matsala ɗaya na na hafsa ba ta yi mafarki ko aka yi mafarki aka fada mata shi ta fada mawa manzo ta fara mawa manzon Allah sai ce ya mutumin kirki ne da yana sallar dare to kaga shi ya zama mishi matsala kenan matsala kenan ko an manta da wannan matsala ce قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر wa'annan bayan Allah su suna yin nafila a cikin tafiya zai a zahar kasaru zai yi shi isa nafila kafin sallah ko bayan sallah haka haka la'asar kafin sallah haka magaruba haka isha haka asuba kuma yayi kasarun shi qala yahya yahya yace wasu ila malikun anin nafilati fi safari to sai aka tambayi imamu darul hijra imamu malik ibn anas al-asbahi aka tambaye shi to menene me kake gani ko me hukunci yin sallar nafila a ta mutum yana tafiya fa qala la ba'sa bizalika yace babu laifi bil laili wan nahar ko dare ko rana wa qad balagani anna ba'd ahli al ilmi kana yaf'alu zalika yace ya iso gare shi cewa waɗansu malamai suna yin haka in aka ce Abdullahi dan aka ce waɗannan malamai da aka kira su yanzu Abubakar bin Abdurrahman da urwatu dan zubair duk ai ji labarin su suna yi kenan shi yasa yace babu laifi daga ai ka ka samu fatawan imam malik kenan matafi zai nafila yace babu laifi in kai ba laifi ba kai ba ba kai laifi ba qala wa haddathani an malik qala balagani an nafi'in anna abdullah ibn umara كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه abdullahi dan umar yana ganin ya ɗansa yana yin nafila a cikin tafiya amma ba ya ce masa dan me tunda ba laifi yayi ba abu ne ya halatta yayi in yayi yayi in bai ba ba shi da laifi qala wa haddathani an malik an amr bin yahya al-mazini an abi al-hubab sa'id ibn yasar an abdullah ibn umara annahu qala an karbo daga sayyidina abdullahi dan umar shi ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli wa huwa ala himarin yace ya na ga manzon Allah yana sallah akan jakinsa wa huwa mutawajjihun ila khaybara ya fuskaci ya kama hanyar zuwa khaybara yana sallah akan nafila ma'ana za a kauce ma alkibla kenan qala wa haddathani an malikin da ya za a yi sallah kan dabba ima'i za a yi ba yadda za a yi kai sujada sai dai kai ima'i kana ima'i nafila ya halatta qala wa haddathani an malikin an abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallan nafila akan abar hawarsa a cikin tafiya inda ta fuskanta da shi in aka ka fuskanci alkibila Allahu akbar to duk inda ka fuskanta ma kana ima'i duk aina fa aina ma tuwal fa thamma wajhullahi sallah ta yi nafila qala abdullah ibn dinarin wa kana abdullahi ibn umara yaf'alu zalika aka ce abdullahi dan umar shi ma yana yin haka wannan magana ce ake yi kan mutum yana tafiya yana ba ba wai ka fita bulaguro ba a'a ka fita azhar zaka zaka gizawa zaka menene zaka a'a gizawa tafiya ce ko zaka unguwa kana sallar nafila ka sallar nafila ta kama kana son kai zaka yi kan dabbanka kana ima'i za ka yi cikin motarka kana ima'i wannan layiftar ba sharaɗi ba ne shi ka fuskanci alkibila farko ka fuskanci alkibila inda motar ta bi inda tafiya ta kama za ka iya saboda ima'i kake yi saboda sallan kanta fuskanta alkibila ai sharaɗi ne to ruku'i da sujada sujada dangwala goshi a kasa ba ba rukuni bane ba ba farilla to haka ai ba zai yiwu ba yanzu to aka baka izini kai ima'i shar'a ita ce abinda aka ce kai in kai kai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر يتناغى أنس بن مالك أتكنت فيها وهو يصلي على حمار ينا صلى أكن جاكي وهو مستوجه إلى غير القبلة شيكما يا فسكنشي ونا القبلة يا با يا يا جويا ما القبلة يركأ ويسجد ima'an yana ruku'i da sujada ima'i min ghairi an ya za'a wajkahu ala shay'i ya ce ima'i a saukan an ce a hausan an ce ima'i ai ya wadatar amma kuma ya ce shi kenan min ghairi an ya za'a wajkahu ala shay'in ba tare da ya dora sujadan da zai yi ba sai ya dora goshinsa akan wani abu ba ima'i ake ai kowa san ima'i ko babu salati duha babin da ya zo na bayanin sallan walha sallan walha salla ce da ake yin ta lokacin da rana ta fito kafin zuwa a zaharin shiga shi ne ake ce sallan walha ko raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas amma ba kayyaje ka ce kai ai ce kai biyu ko takwas ba abinda Allah ya hore maka shi za ka yi to za mu ga sahabbai kansu sun karkasu wani suka ce su ba su yin sallan walha wani suka ce suna yi to duk wanda ya Allah ya saka masa da alkhairi wanda bai ba shi ma Allah ba shi lada qala haddathani yahya an malik an musa ibn maisara an abi murra مولى أقيل بن أبي طالب أن أم أن أم هانئ بنت بنت أبي طالب أخبرته أم هانئ إر أبو طالب ‘yar uwar sayyidina Aliyu ko kanwarsa ko yarsa. Ta ba da labari, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam sallama salla amal fatihi samaniya raka'atin multahifan fi thawbin wahidin. Ita ce shekaran da aka bude Makka, manzon Allah ya yi salla raka'a takwas yana yafi ya yafa ma yafi jikinsa guda ɗaya ne shi yafa a jikinsa. To yanzu za ta kawo kissan yadda abin da ya faru. إن شاء الله قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مر مولى أقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ binta abi talibin ta kulu ya ba da labari ce shi ya ji ummu hane ‘yar abu talib tana fadar cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hamal fatihi wani abu ne ya faru mata sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi goyon baya ko fatawa ko goyon baya abin tunda ta riga ta zantar da hukunci sai a ce ta je neman goyon baya kenan inda fatawa take take so ai ba za ta yanke hukunci ba ko in kika yanke hukunci kuma manzo Allah yake akasin haka ya zaki to ta je neman goyon baya kenan fawajalatuhu yaghtasilu shi ta samu manzon Allah yana wanka wa fatimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin na fatima kuma yar manzon Allah ta suturce manzon Allah da tufa ko labule ko wani abu da yanki ko menene dai ta sa ta zanyi ko menene ta kewaye manzon Allah ya zama yana cikin sutura yana wanka qalat ummu hani ita ce fa sallamtu alaihi sai na ce sallamtu alaihi idza qulta lahu assalamu alayka تقول سلمت عليه إذا قلت السلام عليك هذا معنى سلمت عليه فقال أين أمن الله يتبت أغريك فقال سيما الله شيء من هذه واتيتي كو to ya aka yi san mace ce da ya ganta ai ya santa da ya ganta ai ya santa ba zai ce wace ce ba to kuma me yasa bai ce wane ne ba ya ce wace ce to akwai bambanci tsakanin muryar mace da muryar namiji ke an fahimta wace ce wannan fakultu sai na ce ummu hani bintu abi talib to yadda ake amsawa kenan in ka je ka kwankwasa kofa kai sallama wane ne kaga ce ni ne ni ne har yanzu baka ba wane ne ahmad muhammad ibrahim shikenan an san ko wane ne wane wace ce kaza kaza kaza kaza kaza yace ummu hane bintu abi talib ummu hane ce yar abi talib shikenan kuma sai me akwai abin da ya buya gare shi kuma yanzu yar uwarka ce ka santa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban bi ummi hane maraba da ummu hane haka ake girmama yan uwa da zumunci amma ba kana nan kana da hali yar uwarka ba ta da hali ka kyale ta tana shan wahala gidan miji kaga yanda manzo Allah ya girma ta marhaban bi ummi hani marhaban bi ummi hani bahaushe me zai ce maraba ai marhaban din daraja ce ummu hani shi ma eh falamma faraga min guslihi da manzon Allah ya gama wankan da yake yi qama fa salla thamaniya raka'ati ita ce sai manzon Allah ya tashi yayi salla raka'a takwas mahallu shahid kenan na sallar walaha multahifan fi thawbin wahid yana rufida yana yafi da mayafi daya zani daya abin lullubi daya thumma sarafa sannan da manzon Allah ya sallame sai juyo to yanzu zai shaurari ummu hani yanzu ummu hani ke da daman ta faɗi abin da ke tafe da ita fakultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za'ama ibn ummi aliyun annahu qatilun rajulan ajartuhu yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za'ama ibn ummi dan uwata inda bahaushe ya samu kenan wannan dan nan dan ubanka ne kuma dan uwanka ne to me yasa ake cewa dan uwa ba ce dan uba ai dan uwansa ne ai yar uwarsa ce ba ubansu ba dai ba uban ma ba dan ubanta bane ba me yasa ba a cewa dan ubanta ne dan uban shi ne ya ce ai dan uwa yan uwa ne yan uwan juna ne kusancin uwa ya fi me ya fi me ya fi kwari? kwarin me? ya fi me? tausayi za'ama bin ummi ai dan uwata yana riya cewa aliyun shi ali annahu qatilun rajulan ajartu ya riya cewa zai kashe wani mutumin da na ce na yi mishi alfarma wani mutum ne sunan shi fulanun ibn habira kubaira aka ce mijinta ne aka ce wani suka ce ba mijinta ba ne kafiri ne bai shiga musulunci ba an yaki bude fatu makka kenan kowa na neman inda zai sa kansa sai zo ya ce na shiga cikin alfarmanki ta ce na yi ma alfarma ba wanda zai abin ba wanda ya isa ya taba shi shi sai na aliyu ce sai na kashe shi to sai na aliyu sai na kashe shi to ko kanwarsa ce yake ganin ta yanke hukunci sai nuna seniority kenan ko ko a'a yassa ce amma namiji da'ima yana ji da yanzu ba sai na kashe shi to shine sai ta tashi ta je inda za a yanke magana wani mutum ne mishi alfarma shedan dan sai sayyidina ali ya ce zai kashe shi fulanun ibnu hubaira sunan shi ibnu hubaira فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يجي قد أجرنا من أجرت يا أم هاني أي دو وند كي كيما الفرما أي مسا الفرما علي بي سي كشي شبكي علي يا علي علي بي علي إن أم هاني تاي ما كدنت من زون الله يا ما يوا ما هكا بني با قالت أم هاني أم هاني تتي وذلك الضحى ta ce wannan lokacin lokacin walha ne to lokacin walha ne nassi ne akan sallar walha ko dai ya a'a eh nassi ne akan sallar walha ko dai a'a wata sallar ce ta dace da lokacin walha din to wannan hadisi mun ga abin nan yadda yake tafiya ko eh gashi an yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت wannan kisan ummu hani kenan da take aka tabbatar da sallar walha raka'a takwas wasu malamai suka ce ba a kayyaje shi da raka'a takwas ba abinda ta gani kenan ta faɗa tunana Aisha kuma ita da ta ɗauki sallar walha ta mai da shi wurdinta tana yi sai ta yi raka'a takwas annaha qalat نانا عائشة تشي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قد تشي بن تبغني دا أي بن تبغني منزو الله ينا صلى نافلا لحاب والحابة وإني لأصبحها أماني زيني ni ina yi ban taba ganin manzon Allah ya yi ba amma ni ina yi to me yasa sai ta ce wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yadau al-amala wa huwa yuhibbuhu وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم yace ai manzon Allah yakan ga wani aiki yana son yayi amma sai ya bar aikin baya yi me yasa in manzon Allah yayi aikin sai sahabbai su koyi da shi suna yi to sai kuma a sauka musu da aya a ce ya zama farilla kenan to gudun haka almashaqqatu tajlibu taysir kenan قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات لأن عائشة الله كرمت الدا تنا صلى ولها ركعة تقوس ثم تقول سأنا ستجي لو نشر لي أبوايا ما تركتهن ai ko za a raya min iyaye na yanzu ai ba zan bar waɗannan zafin salloli raka a takwas na walha ba wannan taukidi ne na cikon magana ne ce don ta karfafa sallan walha ɗin to ina ma'anan da za a rayar da iyaye na yanzu ba zan daina ba in ce miki za su yi ki daina ku yi ta jayayya ki ce ba za ki daina ba sai dai sai dai su ce Allah ya miki albarka Allah shi miki albarka ki ƙara to wannan cikon magana ne eh babu jami'i subhati duha babin da ya zo na yin jami'i subhati duha yin nafilan sallan walha ala haddathani yahya an malikin an ishaq ibn ibn abdullah ibn abi talha عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه أم مليكة kakan anas ita ta shirya abinci ta iya shirya abinci ta ce ka je ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to watakila lokacin cin abincin rana ne sai je kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo ya ci abinci thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ci abinci ya gama sai ya ce qumu faliusalli lakum ku tashi nayi muku limanci mu yi sallah sallah azhar la'asar magruba isha a'a sallah ce ta nafila don ba lokacin sallan farilla bace ba qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma labis yace sai na tashi na dauko wata shimfida tabar mata mu mai datti ta yi baki tabar mata ta yi baki saboda da kura da datti da komai da komai yace sai na ɗebo ruwa sai na yayyafa ba na wanke ba fa na yayyafa fa nadahtuhu bima'in فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يا هو كنت برمن وصففنا وصففت انا واليتيم وراءه ni da wani yaro shi muka tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal ajuzu min wara'ina kakarsa kuma sai ta tsaya bayan shi ma'ana in mutum zai sallah da mutum daya sai tsaya a damarsa in mutane ne guda biyu sai tsaya bayan shi in su uku ne ɗaya mace sai su su tsaya bayan liman su biyu ɗin ko su uku macen kuma ta tsaya bayan su haka sahu yake tafiya fasalla na raka'atai ne sun man sarrafa sai manzo Allah ya muna sallah raka'a biyu sannan sai kama hanyarsa to me ya kawo wannan hadisin cikin sallar walha watakila dacewa yayi watakila kuma sallar duhan ake nufi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن أتبع ابن مسعود عن أبيه أنه قال يتي دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة يتي ناشو جن سيدنا عمر لو كتن غرجن رانا دران سككينا فوجدته يصبه يتي سيدنا سامو سيدنا عمر ينا صلى النافلة فقمت وراءه شينا سيا باينش daga ni sai shi sai na tsaya bayan shi faƙarrabani hatta ja'alani hiza'ahu sai kama ni ya jawo ni ya tsayar da ni gefensa ta dama haka ake tsayawa in mutum biyu ne mutane biyu ne an yaminihi falamma ja'a yarfa'u da yaron sayyidina Umar ya zo mai mishi hidima fa ta'akhartu da ya zo to mun zama mu biyu kenan sai na ja da na jawo da baya sai muka hadu ni da shi muka kafa sahu bayan sayyidina Umar fasafafna wara'ahu shi muka yi sahu mutum biyu sahu ne shi muka yi sahu bayan sayid na umar to wa'annan abubuwan da suka imam malik ya samu aka samu kenan cikin wata game da sallan walha to sallan walha nafila ce in ka ga dama ka yi za ka samu lada in baka samu dama ka yi ba ba ka da laifi ko akwai laifi cikin rashin yin babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yaday musalli babin da yazo na an tsananta an hana mutum ya zo ya wuce ya tsallaka mutane na tsalla mutum na tsalla ka zo ka tsallaka gaban shi ba sutura amma inda sutura shikenan ai gaban sutura zaka je ba gaban mai ba tsakanin sutura da mai sallah ba قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا كان أحدكم يصلي إن ينكو يتاشينا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه kada ya yadda wani ya zo ya shige ya wuce gaban shi kusa da shi wal yadra'ahu mastata'a ya tunkude shi ya hana shi gwargwadon yadda zai iya fa in aba falyuqatiluhu in ka sa hannu ka kare shi haka kare wuce yakiya zai zo ya ce kai ma ka sananta ka hana fa inna ma huwa shaitanu ya ce ai shaitan ne in ba shaitan bane lokacin da kan sa hannu kai mishi ishara kana sallah kai haka zai koma ko zai zagaya baya amma yakiya sai ya zo ya ce kai ma ka hana shi saboda shaitan ne قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي yace ka je ka tambayi ka je ka tambayo me ya jiyo ne daga manzon Allah dangane da wanda zai shige gaban mai sallah fa qala abu juhaim sai abu juhaim yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law ya'lamu al-mar bayna yaday al-musalli madha alaihi da a ce wanda yake son ya shige gaban mai sallah ya san irin laifin da ke kan shi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an ya murra bayna yadai da ya tsaya awa arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ya fi mishi sauki da ya wuce kala abu na abu nadri la adri a kala arba'ina yauman au shaharan au sana قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب أن كعب الأحبار قال يجي كعب الأخبار أحبار يجي لو يعلم المار بين يدي المصلي da a ce wanda yake shigewa ga mai sallah ya san laifin da ke ma za a laifi da ya san laifin da ke kansa lakana an yukhsafa bihi khairan lahu min an yamura bayan yace da ya zabi cewa a kifar a kifar da shi yafi mishi sauki da ya shige gaban mai sallah wannan balaga ne kuma hadisin da'ifi ne قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النس بين أيدي النساء وهن يصلين abdullahi da umar baya son mata na sallah ya shige gabansu qala wa haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullahi ibn umara kana la yamurru bayna yaday ahadin wa la yadau ahadan yamurru bayna yadayhi wa huwa yusalli yace abdullahi dan umar baya son ya shige gaban wani yana sallah kuma baya da wani yazo ya shige gaban shi yana sallah باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي babin da ya zo na inda aka yi sassauci inda aka ba da izini mutum zai iya shigewa gaban mai sallah in aka lura za a gani ya shige gaban mai sallah to amma a cikin wani hali akwai bambanci tsakanin kana sallah kai kadai to kai ne sai ka kawo sutura ka saka akwai kuma bambanci tsakanin kana bin liman to liman ya zama suturanka kenan liman na gaba kana bayan shi to ba wanda zai shiga gaban liman sai dai bayan sutura to wanda ya zo bayan liman tsakanin sahu na mutane zai iya wucewa aka ce zai iya wucewa saboda me akwai suturar liman قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال يتي عن كربو عبد الله بن عباس Allah ya kara masa yadda ya ce, Akbaltu rakiban ala atani ya ce, Na zo ina haikar kan me, jakata, jakina ko jakata, wa ana ma izin kan na hastul ihtilama, ya ce lokacin na girma na kusa balaga, mana ya girma. Wa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam yusalli linnasi biminan, a lokacin manzon Allah yana mutane sallah a mina. Famarartu bayyana ya dai ba da saffi, ya ce sai na shige gaban safin mutane ina tafiya gabansu fana zaltu na je inda zan je na sauka fa'ar saltu a tana tarta'uwa da haltu fi safi sai na saki jakar tana tafiya ko jaki yana tafiya ko jakar tana tafiya sai na sauka na je na shiga sahu falam yunkir zalika alayya ahadu ba wanda ya ce min kayi kuskure kuma ba wanda ya isa ya yi kuskure sahabban manzo Allah su ganshi su kyale shi akan haka bambanci kenan tsakanin sallar ka kai kadai da sallah kana bin liman liman ya zama suturanka kenan alawa haddasani an malikin annahu balagahu anna sa'ad ibn abi waqqas kana yamurru bayna yaday ba'd as-sufufi was-salatu qa'ima wai sa'ad ibn abi waqqas yakan shige gaban sahu yana tafiya kuma ana sallah to ana bin liman kenan qala yahya qala malikun wa ana ara zalika wasi'an imam malik yace ai ina ganin wannan akwai yalwa ba ta ba takurawa a ciki idza uqimati salatu wa ba'da an yuhrima al-imam wa lam yajid al-mar'u madkhalan ila al-masjid illa bayna sufuf yace ai ba damuwa an yalwata ai akwai sassauci in aka tayar da in aka tayar da sallah liman yayi kabbara aka fara sallah mutum ya zo ba inda zai bi shi gaban sahun mutane zai ya bi gaban sahun mutane gashi ana yi ko ina amma baka isa ka bi gaban liman ba ko mutum shi kadai yana sallar shi ka bi gaban shi shi yasa sutura ko kuwan ka zo ya hana kaucewa قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم سيدايتي لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي bai duk abin da yake zai wuce gaban mai sallah baya sa sallar ta lalace qala wa haddathani an malikin an ibn shihabin an salimin